الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar ashirin ga watan juma'a da la'akira shekara ta dubu da dari hudu da talatin da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha biyu takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabira kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am wai kasancewar limamin da bakin tahiya yake tsayawa baya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balantana wasu addu'o'i shin idan ya salamce jinkiri za ka yi kai sai ka yi salati ka gama addu'o'inka sannan ka salamce ko kuma bayan sallama shi kai tsaye za ka salamce iya abin da yake wajibi a kanka da zaran ya salamce ka salamce saboda shi limami an sanya shi takanas don a yi koyi da shi ba a bukatar a saba masa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala taktalifu alaihi kusan da cewa kadai an sanya liman dan ayi koyi da shi manzo Allah ya ce kar ku saba masa sai ya ce idan yayi kabbara ku yi kabbara fa idza kabbara fakabbiru ka'ida ku malaman larabci suka ce alfa'u tufidu ta'kid fa iya abin da take fa'idantarwa biyar baya ba tare da latti ba kamar yanzu misali da za mu ce ja a zaidun fa'amurun da na ce ja a zaidun fa'amurun zaidi yana sanyo kafar shi amur ya biyo baya ba tare da latti ba amma idan na ce ja a zaidun wa amurun ita kuma wawun abin da take fa'idantarwa a tartib an gane ko abu ya zamanto a jere takan iya yiwa an dan samu tazara ko kuma ba a samu ba amma in na ce ja a zaidun thumma amrun zaidi ya zo sannan amru ya zo to ita kuma thumma abin da take fa'idantarwa shine at-tarahi ma'ana jinkiri to amma da yace fa iza kabbara fa kabbiru idan yayi kabbara ku yi kabbara to ba a bukatar a samu latti a matsayinka na mamu dangane da aikin liman idan yayi abu kai don haka malamai suka ce ba a bukatar mutum ya zamanto wal liman ko abokin liman iya abin da ake bukatar ka zamanto kanan liman ma'ana duk abin da zai aikata bayan ya aikata kai tsaye ka biyo baya ba tare da latti ba don haka dai idan liman ya salamce ba maganar ka tsaya ka ci gaba da wasu addu'o'in ka dole za ka salamci wannan shine cikar koyi da liman a iya abin da yake tabbas magana wadda take mafi rinjaye yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tahiya ta karshe wajibi ne idan ka fahimci limamin baya yin tahiya a baya yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tahiya ta karshe to sai ka nemi limamin da yake ka je masallacin da limamin yake don wasu daga cikin magabatan kwarai sun dauki akan cewa matsayin yin salatin sunna ne ba wajibi bane don haka mafi yawan malaman malikiya ba sa yin shi an gane ko sun ɗauke shi akan cewa matsayin sunna ne to hatta da wasu daga cikin malaman malikiya sun tabbatar da cewa wajibi ne don haka mashhur Hassan Ali Salman a cikin littafinsa wanda ake ce masa alƙaulul mubin fi akhfa'il musallin ya hakaito maganganun magabata dangane da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin shi a tahiyya ta karshe don haka shak nasir albani allah ya ji kansa a cikin asulu sifati salatin nabi babi ma na musamman akan cewa matsayin shi wajibi ne kamar yadda manzon allah umarni ya yi bayan ya karantar da abdullahi dan mas'ud wato lafazin tahiya sai dai kuma a rashin yin salatin ba za ka bata masa sallah ba saboda yana da tawili wanda yake na daban iya abin da suka tafi akan cewa a rayuwarka in dai kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati su daya ka ba da iya abin da Allah ya wajauta maka duk abin da zai biyo baya nafila ne domin ubangiji ta'ala cewa yi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima in kai so dai tak a rayuwarka ka bada abin da Allah ya wajabta maka amma tare da cewa wannan dalili hadisi ne sahihi abin da yake tabbatarwa wajabcin yima manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati a karshen tahiyya na'am na'am yake ce mace wai ake da a mace idan ta yi da kuwa Na'am.
take aika ma makwabci ko makwabciyar sai ta nuna kaman fanta wai ta ci gaba da ba ta ko kuma ta ji wai kamar makwabciya ce idan ta dafa abun kusa da baki sai ta aika ma makwabciyarta ita kuma makwabciyar sai ta fahimci cewa ba ta son wannan kyauta da ake tura mata kuma ba ta ba da ba uzurin abin da ke nuna cewa ba ta bukatar wannan kyauta shin ta ci gaba da yi mata idan ka fahimci cewa mutum kana masa alkhairi baya son wannan alkhairi sai ka daina saboda mabukata suna da yawa kuma iya abin da yake na haƙƙi wanda yake kanka na makwabci ka bada fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa la tahqiranna jaratun jarataha walau tusna sha manzon Allah yace kada makwabciya ta ga kankantar abin da za ta yi kyauta ga makwabciyarta manzon Allah yace kai koda abin da za ta yi kyautar da shi ko hoto ne wanda yake na akuya manzon Allah yace kar ta ga wannan wato kankantar shi to don haka in ka bibiyi makwabtanka da irin wannan abu kuma ka fahimci cewa ba sa so to shikenan sai ka daina in ya so ka ba waɗanda suke da bukata dama ita kyauta ai ana yin ta ne domin ƙara danko wannan kulla danko wanda yake na so da kauna to mutumin nan da ka bashi baya so, kuma bai baka wani uzurin abin da ya hana shi amsa wanda shi in har mutum ya maka kyauta in har akwai uzurin da zai hana ka game da karbar wannan kyauta tashi to ya kamata ka masa bayani kar ka kyale shi haka nan wanda kar mu manta mun wuce da hadisi a cikin kitabul hajj hadisin as-sa'ab ibn jassama allaisi Allah ya kara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kan hanyar shi ta tafiya hajji yana dauke da harami as-sa'ab da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama takanas ya je ya farauto jakin jeji ya gasa ya kawo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai ya ki karɓar wannan kyauta manzan Allah sai ya ga damuwa a cikin fuskar as'ab manzan Allah sai yake cewa ya sa'ab karka ga cewa ba mu karbi kyautar ka ba iya abin da ya hana mu karbi kyautar ka domin muna dauke da harami shi wanda yake dauke da harami haramun ne ya kashe duk wata dabba ta daji in dai ba mai cutarwa ba ne kuma haramun ne ya farauce ta kuma haramun ne a yi farauta takanas saboda shi haramun ne ya ci to shi kuma wannan takanas don girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da karrama shi da ya gan shi kawai sai je ya farauto jakin jeji ya gasa ya kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ki karba da ya ga damuwa tare da shi ya ce ba komai ya sa muka maida maka kyautar ka face don muna dauke da haraji kaga wannan malamai suka ce dalili ne a karkashin wannan hadisi duk mutumin da ya maka kyauta in har akwai uzurin da ya hana ka karbi wannan kyauta to ka bayyana masa dalili don kar ya samu damuwa na'am kuma aikin mai gida a kan yaron sa kuma yaron sa a kan mai gida aikin mai gida a kan yaron sa akan yaro kamar haƙƙin ɗa akan mahaifinsa a mai gida to mai gida wanda yake kamar na wata mu'amala su yi da siyarwa wai haƙƙin mai gida akan yaro da kuma haƙƙin shi ɗan gidan akan kenan mai gida kamar misali kai ne dai kana da shago sai ka ɗauko wani yaro ka ce ya kudan maka da wannan dukiya menene haƙƙin wannan yaro akan ka kai mai dukiyar kuma menene haƙƙin ka kai mai dukiyar akan wannan yaro iya abin da yake haƙƙin ka kai mai gida akan wannan yaro shine rukun amana iya abin da ka kawo na dukiya ka saka a cikin wannan shago dole wannan dukiya ya maida ta matsayin dukiyar shi minike nihi da matsayin dukiyar shi yadda zai tattali dukiyar shi haka ya zama wajibi akan shi ya tattale ta don inda ba ka yarda da shi ba ka amince masa bayan da za a yi ka kawo ka tile masa dukiyar ka a gaban shi kuma dole duk abin da zai zamanto ya fita daga ka'idar abin da ka bashi na halaccin cewa ba laifi abinci na karin safe daga dala ashirin zuwa dala dari duka na halitta maka za ka iya ɗauka a cikin wannan dukiya da rana abincin da za ka ci kar ya wuce na dala dari ko na jikka guda an gane ku idan kana da wata bukata taka in dai bata wuce jikka biyu ba ba laifi duka kana iya ɗauka to haramun ne ya daɗa daidai da dala akan abin da ka yanka masa in ya yarda akan wannan sharadi da kuka yi yarjejeniya idan ka ce masa dala arba'in za ka ɗauka da safe da rana ka dau dala sattin da dare ka dau dala dari idan ya ga cewa wannan abin da ka yanka masa ya yi kaɗan to bai ya halatta ya kyale ka akan haka in ya so ya ringa ɗaukan sama da haka iya abin da za a yi sai ya nuna maka cewa abin nan da ka yanka mu ba zai ishe ni ba da dai ka za ya kamata ka mu ku sulhunta tsakani da kai an gane ku haramun ne duk wani abu wanda yake bakin iya abin da ya yanka maka ka wuce in albashi ya maka ko kuma cewa dini na Allah in an tashi kana da kaza ko kuma duk wata zan baka kaza ko kuma duk shekara in mun yi lissafi iya abin da muka samu na riba zan iya baka kashi kaza daga ciki akan yarjejeniyar da aka yi dole zaka tabbata akan ta wannan hakki ne na mai gida akan ka dole ka kula da dukiyar shi kuma duk abin da kaga zai lalace na dukiyar shi dole kai masa magana kai masa nasiha akan haka haƙƙi kuma kai na mai gida na yaro akan mai gida duk wani abu wanda yake na kyautatawa bakin gwargwado dole kai masa saboda amana ce ka bashi wanda ka bashi amana ku dole ka kyautata masa wannan kyautatawa da zaka masa ita zai za ta sa ya ci gaba da rike wannan amana kuma duk abin da kuka yi ne yarjejeniya dole ka cika masa domin haƙuƙuwan shi ne alƙawari kuka yi wannan kenan a dunkule darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu siya mun tsaya ƙarshen babi na goma sha biyar baban da ke bayani dangane da alfijir tare da cewa kamar yadda bayani ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana shi alfijir kala biyu ne akwai alfijir da baya hana menihin azumi dangane da yin sahur an gane ku shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa haske ne wanda yake yin shar wato a gabas wanda kuma ɗaukaka yake sama wanda a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kamanta mana cewa kamar wutsiyar dila haka yake dan haske ne yake yin shar wato a gabas to wannan alfijir wato baya hana cin abinci iya alfijirkin da ke hana cin abinci ma'ana yake hana minihin azumi sahur wanda in ya riga yake to dole ya taka birki shine wanda haske ne yake fitowa sai ya gama sasannin gabas sannan kuma tafiya yake zuwa bayan alkibla to wannan shine yake nuna mana cewa ashe shi azumi a shar'ance yana da farko sannan kuma yana da gaya farkon azumi dai shine daga zaran ketowa alhujur dole mai azumi ya kame bakinsa ya nisanci duk abubuwan da aka haramta ma mai azumi sannan gayar shuka shine fadawar rana kamar yadda babi ne na musamman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato idan wato idza aqbala al-layl wa adbara an-nahar wa ghabat ash-shams yake cewa kada afdarta manzon Allah yake cewa idan dare ya gabato yini ya juya baya rana ta fada manzon Allah ya ce kai ne azumi ka kai lokacin da ya cancanta kai buɗe baki shine ubangiji ta'ala yake cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl to dan haka ma da yayi wannan babi na musamman ya nuna mana cewa ashe al-fajr kala biyu ne akwai al-fajr inda baya hana menihin azumi sahur akwai kuma al-fajr inda ke taka masa burki shine kenan haske wanda yake hada sasannin gabas sabanin wannan na farko wanda yake yin shar sannan kuma sai ya ɗaukaka ya yi sama yau kenan za mu tashi babi na sha shida قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في التشديد في الجيبة باب ما جاء في التشديد في الجيبة للصائم malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tsanantawa game da yi da mutum ga mai azumi babu wanda zai baka hakikanin me ake nihi da giba sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya bayyana mana a cikin hadisi sahihi an tambaye shi me ake nihi da giba cin naman mutum manzon Allah yake cewa zikiruka akhaka bima yakra labarin dan uwanka da zaka ba wani dangane da abin da yake ki abin da yake ki yake kyamar wani ya san cewa ga halin da yake ciki ka je ka ba wani labari to wannan shine yi da mutum sahabin ya ce ya rasulallahi ba ni labari in har abin da na ba da labari na game da al'amarin dan uwana in har yana da abin manzon Allah ya ce kayi da shi idan kwa abin da ka ambata ba ya da shi manzon Allah ya ce to hakika ka masa yankin ƙarya wanda yankin ƙarya ku ka jingina ma mumini to wannan yafi wato yi da shi to shine anan yake cewa babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tsanantawa da kausasawa game da yi da mutum ga mai azumi tare da cewa shi da mutum haramun ne da nasi na alkur'ani kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wala yaghtab ba'dukum ba'da kar junan ku yayi da juna to illa kasancewar akwai lokacin da ayyuka na zunubi suke zamantowa sun fi muni kamar lokacin da mutum yake cikin irin wannan ibada wata na azumi wata ne wanda yake mai albarka ko kuma mu ce duk lokacin da mutum yauni yana azumi to yana cikin wani zamani wanda yake mai albarka yi da mutum a halin shi to zai zamanto ya fi muni sama da lokacin da baya azumi amma ba don kasancewar yi da mutum kawai haramcinsa ya takaita ga mai azumi a koma wani lokaci yi da mutum haramun ne قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى هو الأنزي قال حدثنا عثمان بن عمر قال وأخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه قال وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح abu huraira Allah in kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mallam ya da'a ƙaula zuri wal amala bihi manzon Allah ya ce duk mutumin da bai daina faɗa ta ƙarya ko yin aiki da ita an gane ko me ake nihi da ƙaulu zur anan ma'ana ƙarya ita ce ake nihi manzon Allah ya ce duk mutumin da bai daina faɗa ta ƙarya da yin aiki da ita menene yin aiki da ita ko a zo a faɗa maka zance ka tabbata ƙarya ne amma ka karɓe ta da hannu biyu biyu kuma ga halin da kake ciki shine yini na azumi manzon Allah ya ce falaisa lillahi hajatun ubangiji ta'ala ba shi da buƙatar bi an yada a ta'amahu wa sharaba ma'ana da zai daina cinsa da shansa ma'ana duk mutumin da yake da aiki a azumi sannan bai daina fada ta ƙarya kuma bai daina yin aiki da ita to ubangiji ta'ala ba shi da buƙatar azuminsa nan kasancewar falaisa lillahi hajatun kar ka yi tsammanin cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala yana da buƙatar wani abu game da bawansa a'a anan Allah bai kula da azuminsa ba da yin azuminsa da rashin yin azuminsa duk ɗaya an gane ku domin ubangiji ta'ala mawadaci ne baya buƙatar komai a wajen kowa don haka kenan a nan kasancewar tare da cewa hadisin abin da yake nihi ya ce mallam ya da a kaular zuri duk wanda bai bar faɗa ta karya to don haka a nan malamai suka ce duk wani abu wanda yake na haramci musamman wanda suke alkaba'ir bayyada cewa ga mai azumi domin duk wani aiki da zai yi a nan misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana da faɗa ta ƙarya domin ita faɗa ta ƙarya ai ba hin giba ba ta yi duk kusan abubuwa ne waɗanda suke masu girma a wajen ubangiji ta baraka wa ta'ala don haka malamai suka ce irin ƙarya da irin shaida ta zur ka tabbata abin nan ba haka bane ka zo ka zama shaida a kan shi ko kuma kasancewar yi da mutum ko kazafi ko zagi da makamantansu to duk irin waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda suke zubar da ladan azumi amma ho anan ba ana nihin cewa ba mutumin da bai daina ƙarya ko yin aiki da ita kasancewar a ce kawai shi kenan ma ya daina azumi kwata-kwata wannan ba haka ba ake nihi zai yi azumi amma wannan faɗa ta ƙarya za ta sanya ubangiji ta baraka wata ala ya ke karɓar azuminsa an gani azumin zai iya inganta amma ubangiji ta baraka wata ala ba zai karɓa ba don ita faɗa ta ƙarya ba ta daga cikin abubuwan da suke karya azumi amma tana daga cikin abubuwan da suke hana azumi ya kasa samun karbuwa a wajen ubangiji ta baraka ta'ala to don haka shine ya ce mallam ya da kaula zura manzon Allah ya kaula zuri manzon Allah ya ce duk wanda bai bar fada ta karya sai ce wala amala bihi da yin aiki da ita falaysa lillahi hajatun bi an yada ta'amahu wa sharaba ubangiji ta'ala ba shi da bukatar wato daina cin abincinsa da zai yi da daina sha da zai yi ma'ana ubangiji ta'ala bai kula da azuminsa ba da yin shi da rashin yin shi duk daya wannan kenan na nuna mana haramcin yi da mutum a lokacin da mutum yake azumi kenan a wannan lokacin haramcin ya fi tsanani malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga anas dan malik allah ya kara masa yadda wanda zai iya zama a ƙarƙashin baban malam yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a taƙaice hadisi ne sahihi al-imam bukhari ma ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa nan don haka shi mai azumi ba a buƙatar ya saki harshensa iya abin da ake buƙata ka sanya ma harshen ka lizzani duk kalmar da za ta fito daga bakinka ka tsaya ka auna ta wannan ba ma sai kana azumi ba duk a lokaci a iya rayuwarka ta mumini duk abin da za ka faɗa ka tsaya ka auna shin wannan magana akwai amfani na addini a cikinta ko amfani na rayuwa in ba amfani na addini ba amfani na rayuwa ka ja bakinka ka kame musamman ma maganar da za ta iya ruguza maka wani abu wanda yake na addininka to don haka kasancewar a nan abin ya fi tsanani ga mai azumi mai azumi shi ake buƙatar ya kame bakinsa kar komai ya gudana akan harshensa galibi illa ambatan Allah subhanahu wa ta'ala babu ma ja'a fi fadli suhur wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da fadala ta yin sahur قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا أبو عوانة هو وباه ابن عبد الله اليشكري عن قتادة وابن ديامة السدوسي البصري وعبد العزيز بن الصهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السهور بركة قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمر بن العاص والإرباد بن سارية وأتبة بن عبد الله وأبي الدرداء رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أقلة السهر قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليل هو ابن سعد الفهمي المصري عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال وهذا حديث حسن صحيح وأهل مصر يقولون موسى بن علي وأهل العراق يقولون موسى بن أولي وهو موسى بن بن أولي بن وهو موسى بن أولي بن رباح اللقمي Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce tasaharu manzon Allah ya ce ku yi kokari ku yi sahur ma'ana ku ci wani abinci ko ku sha wani abin sha a lokacin asuba kamar yadda bayani ya gabata shi lafazin tasaharu ma'akuzin ne min sahar idan aka ce asahar shine lokaci wanda yake na ƙarshen dare gab da fitowa alfijir shine ake kiran shi da asahar kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa ga bawansa annabi ludu alaihi salam da jama'arsa wani lokacin da ubangiji ta'ala ya ce masa fa asri bi ahadika bi qid'in min al-layl shine can Allah yake cewa najaynahum bi sahar mun tsiratar da su a lokacin asuba to don haka shi cin wannan abinci sai aka jingina shi zuwa lokacinsa ake ce masa asuhur an gane ku kenan cin abinci a wannan lokaci shine ake cewa asuhur idan aka ma sinun kin bamma idan ku aka ce asahur sinun kin aka masa fatha kenan wasali sama abinda ake nihi karan kanshi shi abincin da ake ci abincin da ake ci na sahur shine ake kira da as-sahur idan ku kace as-suhur kenan yin sahur lokacin kuma shi sunan shi as-sahar kamar yadda in kace al-wudu ruwan arwalla idan kace al-wudu kenan yin arwalla to shine anan manzon Allah yake ce mana tasahharu ma'ana ku yi kokari ku dan ci wani abinci ko ku sha wani abin sha a lokacin asuba kenan idan kuna nihin azumi sai ya ce fa inna fi sahuri baraka manzon Allah ya ce domin game da abincin sahur wato akwai albarka to nan malamai suka ce a nan kasancewar yin rufa'a shine ya fi dacewa fa inna fi suhuri baraka domin kasancewar shi lokacin yin sahurkin shine abin da ke akwai albarka a cikin shi kenan ba abincin ba tare da cewa a kowace riwayar ya tabbata as-sahur ko kuma as-suhur kuma kowanne akwai albarka tare da shi dangane da shi yin sahurkin akwai rayu sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu akwai saba ma yahudu da nasara abu na uku sannan kuma zaka samu kuzari akan bauta ma ubangiji tabaraka wa ta'ala domin duk mutumin da yi sahur da wanda yi durere zaka ga cewa kuzarin su a cikin yini ba ɗaya bane sannan kuma a nan akwai kasancewar wato ije duk wani sharri da wani aibi wanda yake na yunwa domin ita yunwa ita take janyo dukkan wasu abubuwa waɗanda suke na sharri kamar yadda shi ma an gane ko duk da cewa wannan dai ba mahallinsa bane wato cin abinci kenan in yayi yawa to don haka waɗannan iya hikimomin da malamai suka tabbatar da cewa albarkar da take cikin sahur sannan malamai suka ce daɗin fa'ida a nan kuma lokaci ne wanda in ka tashi yin sahur na daga albarkar shi takan iya yiwuwa wani ya nemi a taimaka masa ka taimaka masa kenan a nan ka ƙara samun wani lada akan lada na musamman sannan kuma gaye lokaci ne wanda yake na samun karɓuwar addu'a domin lokaci ne wanda yake na ƙarshen dare wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake saukowa samar duniya ya masu kansa kirari ya ce wa yake neman gafara a gafarta masa wa yake neman arziki a azurta shi wa yake da wata bukata a biya masa in baka tashi yin sahur duk irin waɗannan abubuwa za su iya kunce maka to don haka kasancewar in ka ce shi ma abincin ake nihi fa inna fi sahuri baraka dangane da abincin sahur akwai albarka kwarai akwai albarka a cikinsa saboda irin abin da Allah yake ba bawa na kuzari dangane da yin sahur din da sauransu kasancewar cin abincin kuma akwai rayar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi yace ayi sahur din shine malam sai yake kenan wannan yake nuna mana ashe sunna ce mustahabba daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da mai azumi ana buƙatar yayi sahur ko da wani dan ruwa ne zai dan kwankwada ya kwankwada kamar yadda hadisi ne sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke nuna mana cewa ko da baka samu abincin da zaka ci idan ruwa ne ma zaka iya kwankwada a wannan lokacin in ya so ka koma idan kana nihin komawa kenan malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga abu huraira allah ikara masa yadda da abdullahi ibn mas'ud da jabir ibn abdullah da abdullahi dan abbas da amr ibn al-as da al-irbab ibn sariya da kutuba ibn abdullah ibn mas'ud da kuma abu darda allah yadda da su gaba ɗayan su sun rawaito hadisin da zai iya zama a ƙarƙashin wannan babi domin kowanne yana nuna wato fadla ta yin sahur malam yake cewa hadisin anas dan malik hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi sai yake cewa an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab bambancin da ke tsakanin azumin mu mu jama'a ta muminai da azumin yahudu da nasara manzon Allah ya ce atlatu sahar ma'ana cin abinci a zamanin asuba an gane ko akla kenan shine cin abinci lokaci guda kamar yadda ake kira da alghadwa da al'ashwa ma'ana cin abinci a zamani guda kenan shine yace aklatu sahar ma'ana cin abinci a lokacin asuba shine bambancin azumin mu da nasu wanda da a farkon musulunci hatta da mu jama'a ta muminai idan mutum ya riga ya yi buɗe baki to kasancewar bayan haka idan dare ya tura ba maganar ya ci wani abinci an gane ba maganar ka ci wani abinci wanda su in dai ka yi barci ka tashi to an haramta maka cin abinci kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa a can cikin suratul baqara ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ga farkon ayar alim a yawa wa kudu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kafin nan dai baya ubangiji ta'ala yake cewa wa kudu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ثم أتموا الصيام إلى الليل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون to anan kasancewar ashahid ubangiji ta'ala yace wa kulu washrabu yace ku ci ku sha kenan da a farkon musulunci in rana ta riga ta fada mutum yayi buɗe baki ba maganar ya ci ba maganar ya sha ba maganar ya kusanci iyalinsa ubangiji ta'ala sai ya ce an halitta muku kusantar iyalinku da saduwa a dare wanda yake na azumi an gane ko ubangiji ta'ala ya biyo bayan sai ya ce kuma ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khaydul abyad min al-khaydil aswad sai kun bambanta tsakanin farin zare da wanda yake baki ma'ana kasancewar sai alfijir ya ke kenan ubangiji ta'ala ya ce an halitta muku bayan buɗe baki za ku ci gaba da ci da sha sai alfijir ya keto idan alfijir ya keto daga wannan lokaci za ku taka birki idan kuwa taka birki Allah ya ce kuma kun maci musu ya mai lallai sannan ku cika azumi har zuwa shine fadawar rana to don haka anan shine manzon Allah ya ce bambanci tsakanin azumin mu da azumin yahudu da nasara manzon Allah ya ce aklatu sahar ma'ana cin abinci a zamanin asuba kenan yin sahur wanda kuma shi karantarwa ta addinin musulunci inda za mu bibiye ta za ka ga cewa su da yawa musulunci duk wani abu in dai musulmi zai yi kamantacceniya da arneto a gwangiji ta'ala sai ya shar'anta mana abin da za mu saba tsakaninmu da su don a bambanta tsakanin duma da ɗan kabewa mu jama'a ta muminai ba daidai ba muke da su ubangiji ta'ala sai ya shar'anta mana yin sahur akan harshen manzansa don ya zamanto mun bambanta da su wanda ga ya azumin ashura da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin a yi aka ba shi labarin cewa yahudu su ma suna yi manzan Allah yake cewa la in baqitu ila alqabil yace la asuman na tasi'a in har Allah ya kai ni wasu manzan Allah yace sai na azumci tara ga wata in azumci goma domin in saba musu Shekh Nasir Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Jilbabul Mar'a al-Muslima ya zo da dalilai sun kai kusan arba'in daban-daban wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shar'anta mana wasu abubuwa domin mu saba ma yahudar nasara da duk wani arni don haka ba a buƙatar musulmi ya yi kamantacceniya da arni ta kowace fuska illa fuska ɗaya ɗaya wa zai iya tunatar da mu ita so da kauna yanda junansu yake son juna yanda junansu yake kaunar juna to mu ma haka ake buƙatar mu yi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ubangiji ta'ala yace waɗanda suka kafirta junan su masoya juna ne illa taf'aluhu ku jama'a ta mu'mine in har ba ku kaunaci junan ku ba ubangiji ta'ala yace fitina da banna wadda take mai girma za su yaɗu a ban ƙasa an gane ku rashin haɗin kai tsakanin jama'a ta mumine ba karamar musiba ba ce duk wani kangi da ake ciki ba komai bai haifar da shi illa rashin haɗin kai da rashin kaunar juna wanda ke tsakanin jama'a ta mumine don haka dai a takaice wannan hadisi sai mu sanya shi layin hadisan da suke haramta ma muminai kamantacciniya da arni ta kowace fuska so ake a saba masa don haka manzo Allah ya ce bambanci tsakanin azumin mu da nasu manzon Allah ya ce shine cin abinci a lokacin asuba ma'ana yin sahur malamin sai yake cewa wannan hadisi kutaiba ibn sa'id shine ya bani labarin shi shi kuma daga lais ibn sa'ad shi kuma daga musa ibn ali shi kuma daga mahaifinsa shi kuma daga abu qais wanda shi abu qais yantaccen bawa ne na abdullahi na amr ibn al-as daga mai gidansa kenan amr ibn al-as shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takeice yana cikin sahihu muslim malam yace wa ahlu misra yaquluna musa ibn ali wato malaman masar iya abinda suke faɗa dangane da wannan marwayaci ta suke musa ibn ali malaman iraki ku suka sai su ce musa bin ulai ulai wannan tasgir ne na ali ma'ana dan karamin ali kamar in kace umar sai ka ce umair kamar in kace misali daga cikin dai wannan tasgir ga yana amr sai ka ce wannan umar tasgir musaggar kin shi shine umair abdu sai ka ce ubaid da sauransu dai to shine anan ya ce wa ahalu da iraki ya kudo na musa bin ulai sai malam ya ce wa huwa musa bin ulai an gane ko tabbas ko abin da yake kenan musa bin ulai musaggar ne kenan ba mukabbar ba sai ya ce musa bin ulai ibn rabah allakani babu ma ja'a fi karahiyati sawmi fi safar wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karhancin yin azumi a halin bulaguro ma'ana ko da kana da halin yi to akwai karhanci dangane da yin azumin duk da cewa malam zai biyo baya da baban da ke nuna an yi rangwame in har mutum ba zai samu rauni ba to ba laifi ko da kana cikin halin tafiya za ka iya daukan azumi قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ قراء الغنيم وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بكده من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة قال وفي الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر واختلف أهل العلم في الصوم في السفر فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل حتى رأى بعضهم عليه الإعا- عليه الإعادة إذا صام في السفر في السفر واختار أحمد وإسحاق وإسحاق الفطر في السفر وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أو وغيرهم إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك وقال الشافعي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله فأما مر الفطر مباها وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إليه جابر ابن عبد الله الأنصاري الله إقارة مسي يداكي شوى lalle manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a shekarar da ya tafi da nihi ya buɗe makka da yaƙi shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga birnin makka daga birnin madina zuwa birnin makka amal fashi shekarar da ya ci makka da yaki fasama hatta balaga kura al-gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau azumi sai da suka kai wani dawa wanda ake kiran shi kura al-gani an gane ko kura al-gani ma'ana sunan wani dawa ne wasaman nasu ma'ahu jama'ar da suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma sun da wazi fakila lahu sai aka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa innan nasa qad shakka alaihi musiya ya rasulullah hakika jama'ar da suke tare da kai fa azumi ya wahala a kansu sun ga ka dau azumi su ma sun dau azumi to amma jama'a sun wahala wannan kenan me ake bukata duk lokacin da wani daga cikin jama'a ya hango wani abu wanda jama'a suke ciki na matsala yana da damar da zai gana da shugaba ya isar masa da sakon jama'a to haka ya dace domin a nan wasu sahabbai da suka ga mutane sun galabaita sai suka je suka faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce innan nasa qad shaqqa alaihi musiyam ya rasulallahi lalle jama'a wato azumi ya tsananta a kansu ma'ana sun wahala wa innan nasa yanzuruna fi ma fa'al ya rasulallahi mutane suna jiran su ga ma'ana mi zaka aikata kallo suke mi zaka yi ci gaba da azumin zaka yi sai ka kai ko kuma ajewa zaka yi mi za a yi fada abi kadashin min ma'in ba'da al-asri fa shariba bayan la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya aka kawo masa gidauniya ta ruwa a gaban jama'a manzon Allah ya kafa kai ya sha wannan su yanzuruna ilaihi jama'a suna kallon shi sai da ya fito gaban jama'a wannan me zamu iya dauka na darasi a nan tausayawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da jama'a ta mu'minai kamar yadda Allah ya ce mana bil mu'minina raufur rahim dangane da mu'minai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai matukar rangwame ne kuma mai tausayawa ne wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nan kuma kasancewar me zamu iya dauka na darasi ashe ita karantarwa a aikace ta fi tasiri sama da karantarwa a ilmanci so da yawa in za ka karantar da mutum a aikace zai fi gaugawar fahimta sama da lokacin da za ka yi ta karantar da shi akan wannan don haka a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama maimakon ya ce ku je ku ce su ajiye azumi manzan Allah sai ya fito a gaban jama'a ya sanya aka kawo masa ruwa a wani a wata gidauniya manzon Allah ya kafa jama'a suna kallo ya sha wanda wannan ya maimaitu ba su ɗaya ba su bi ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ummul fadl uwar abdullahi dan abbas take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjinsa ta ban kwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan la'asar ta kai ma manzon Allah madara a cikin gidauniya yana kan tabuwar shi a nan arafa manzon Allah ya kafa kai a gaban jama'a ya sha dan ya nuna musu cewa mai tsayuwa arafa ba a buƙatar ya dau azumi a wannan yini wannan azumi na arafa an sunnanta ma kenan wanda baya cikin aikin haji wanda kuma gaya hadisin ummu salama nan ummu salama Allah ya kara mata yadda wanda lokacin da kafirai suka tsira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da jama'arsa suka hana su shiga maka shekarar da suka zo umra manzon Allah ya zo da aka yi yarjejeniya ya ce masu habbai ya ce kowa ya je ya yi aski kuma ya soke hadiyar shi jama'a suka kyale aka jima manzon Allah ya fito ya ce kowa ya soke hadiyar shi ya yi aski suka kyale ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya baci ya koma su menene iya uzurin sahabbai a nan ba taurin kai bane ba su kai su dai jira suke wani saƙo ya zo daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala a ce da karfin tsiyama sai an shiga makka to don haka kasancewar ummu salama Allah ya kara mata yadda sai ta ce ya rasulullahi manzon Allah yake cewa jama'a sun kusa hallaka na ce su yi kaza sun ki ta ce ya rasulallahi in har ka karbi shawara ta ga shawara abinda za a yi je kaka fito a gaban jama'a ka kirayi wanzamin ka yi ma aski in ya maka aski in ya so soke hadiyarka me yiwuwa in sun ga kai ka aikata su su kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito cikin jama'a ya kirayi wanzamin sai ya aske masa kai manzo Allah ya soke hadiyar shi kai tsaye kowane sahabi sai mai kauya kaga anan kenan fa'idar wato karantarwa a aikace to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka kawo masa gidauniya ta ruwa bayan da asar manzo Allah ya kafa kai ya sha mutane suna kallon jama'a suna kallon shi me za a yi fa afdara ba'dhu sharin jama'a gaba ɗaya kawai kowa shi ma sai ya ajiye azumi wasama ba'dhum wasu ko sai suka ci gaba da azumin su amma waɗanda suka ci gaba da azuminsu suna da uzuri menene iya uzurinsu sun ga sun fahimci cewa lalle ba dole bane ba a ce sai mutum ya aje kenan kai in har baka wahala ba kana ganin cewa ka iya kaiwa to a iya tawilinsu da uzurinsu za su iya kaiwa amma ba don saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko sai ya ce fa balagahu anna nasan qad tunasa manzon Allah sai labari ya cin masa cewa ai wasu sun ci gaba da azumi ba ajewa ba su kai fa qala sai ya ce ulaikal usa waɗannan kenan su ne masu saba umarnina lafazin al-usa wato jam'i ne na asin asin shine kenan mai sabo an gane ko kamar yadda in ka ce qadi alkali kenan jam'insa sai ka ce quba shine ce ula'ikar usa waɗannan su ne kenan masu saba ma umarni na kenan a nan kasancewar a wannan lokaci tunda an ce jama'a sun galabaita to abin da ya dace a aji da azumi amma su suna da uzurin suna ganin cewa ba dole bane sai suka ci gaba da azumin su domin kawai su a iya tawilin su kenan tunda ba su wahala ba su za su iya kai azumi amma da labari ya cimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ba da labarin cewa waɗannan sun saba umarninsa za mu ga kenan haɗa kan hadisan biyu da shi al'imamu turman al'imamu shafi'i yayi malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga ka'ab ibn asim da abdullahi dan abbas da abu huraira Allah ya kara musu yadda al'imamu turmizi ya ce hadisin jabir hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin al'imamu muslim ya rawaito shi a wannan lafazi na ƙarshe ula'ikar usa sai da manzan Allah ya maimaita shi kusan sau uku ula'ikar usa ula'ikar usa malam yake cewa an rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce laisa min albirri siyamu fi safar manzon Allah ya ce yin azumi a halin bulaguro wato ba wani aiki bane na alkhairi ma'ana wanda zaka ce kama Allah gwaninta ka masa biyayya laisa min albirri siyamu fi safar yin azumi a cikin halin bulaguro manzon Allah ya ce laisa min albirri ba wani aiki bane na alkhairi wanda zaka ce kana da duriya ta lada akan haka don haka sai malam yake cewa malamai sun yi sabani dangane da yin azumi a halin bulaguro wasu daga cikin malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa gairihim da wasu suka ce annal fitra fi safari afdal cin abinci wato ajiye azumi a halin bulaguro shi yafi me yasa saboda ajiye azumi a halin bulaguro rangwame ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala babu abin da Allah ya fi so ya fi kauna sama da in yama bawansa rangwame bawa ya karɓi wannan rangwame da hannu biyu an gane ko ubangiji ta'ala abin da yake so da bayan shi a ga kasawar mu ka nuna cewa kai bawa ne wanda yake kasashe to don haka kasancewar in Allah ya ma bayansa rangwame to abin da ake bukata mutum ya karɓi wannan rangwame da hannu biyu to shine a nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu su suka ce ajiye azumi a halin bulaguro shi ya fi dacewa ko a jirgin sama kake bulagura ko a bulaguran ba ya wuce awa guda ba in dai a kiraye shi bulaguro to ka ajiye azumi shi ya fi hatta ra'a ba abuhum alaihi al'adatu idza sama fi safar kai har ma wasu malaman suna ganin cewa wajibi ne ma ka sake azumi in dai kai azumi a halin bulaguro su ce suka yi dole ma sai ka sake azumi ne ba ta ci illa kasancewar sun dan zafafa al'imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim sun zaɓi cewa mutum ya ajiye azumi a halin bulaguro shi ya fi dacewa wasu daga cikin malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu su suka ce in waje da kuwatan fasama fa hasan in har mutum ya samu kuzari ya yi azumi to wannan ya kyautata wa huwa afkar suka ce shi ya fi in dai har kana da kuzari ba za ka galabaita ba suka ce to ka yi azumin shi ya fi wannan faɗa ce kuma ta sufiyan ibn sa'id al-thawri da al-imam malik da abdullahi ibn mubarak al-imam shafi'i Allah ya ji kansa yace wa inna ma ma'ana qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam laysa min al-birri siyamu fi safar ma'anar fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace yin azumi a halin bulaguro baya daga cikin bin Allah ma'ana ba za a ce ba ka zo da wani aiki na lada turiya akan abin da aka shar'anta ma wa qauluhu da fadarsa hina balagahu lokacin da labari ya cin masa anna nasan samu wa qala ulaikal usa cewa wasu jama'a sun ci gaba da azumin bayan kai ka ajiye naka da manzon Allah ya ce waɗannan su ne masu saba mu ya ce fa wajhu hadha ya ce fuskar abinda manzon Allah yake nihi da ya ce ula'ikar kusa ya ce izalam ya hata mil kalbuhu kalbula ruksacin lahi an gane ko wato wai idan har mutum zuciyar shi bata karbi wa wannan rangwame na ubangiji ta baraka wa ta'ala to a nan me ya dace kenan ya ci gaba da azuminsa kamar yadda waɗancan sahabai suka ci gaba da azumi su sun fahimci cewa ajiye azumin da manzon Allah ya yi ba yana nuna cewa tilas ba ne rangwame ne in aka ce an yi rangwame ko kenan in kana da kuzari za ka iya ci gaba da azumin ka ka ajiye wannan rangwame sai ya ce fa amma marra alfitra mubahan wa sama ya ce amma mutumin da ya ga cewa ajiye azumin matsayi kenan wannan waɗanda kenan wanda yace da yace laysa min albirri siyamu fi safar kenan sai yace fa wajhu hadha idza lam yahtamil kalbuhu wannan kalbuhu qabula ruksatillahi kenan mutumin da idan ya ga cewa zuciyarsa bata bata jimri ba dangane da karɓar rangwame na ubangiji tabaraka wata'ala kenan anan shine zai ci gaba da azumi sai yake cewa fa amma marra alfitra mubahan yace mutumin da ya ga cewa ajiye azumin matsayin shi halak ne wa sama yayi azumin sa wa qawya ala zalika kuma ya samu kuzari akan ci gaba da azumin sai ce fa huwa a ajabu ilayya yace wannan shine ya fi kayatar da ni ma'ana na fi so mutum kenan in yana da kuzarin yin azumin yayi azumi shi ma kenan al-imamu shafi'i yana tare da sai al-imamu malik su abdullahi ibn mubarak game da cewa kenan idan mutum yana da kokarin azumin a halin bulaguro yayi azumin shi yafi amma tare da halaccin kinan mutum zai iya ajiyewa nan insha Allahu ta'ala ya kamata mu dakata kenan wannan magana ta farko mutumin da yake ganin cewa zai cutu azumin zai yawaye zai tsananta akan shi kenan wannan shine zai iya ajiye azumi wanda ya gaba zai cutu ba shi kuma wannan zai iya ci gaba da azumin sa kenan ya san kenan wannan ajiye azumin matsayin shi halaka ne kenan mutum yakan iya yi da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك